من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولوريكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله صلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن هذا الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل بدعة ضلالة أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمركم da wannan yammaci yau 24 ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara ta 1442 wanda ya zo daidai da 6 ga watan 5 2021 gregorian calendar kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a cikin wannan sura mai albarka suratul anfal kuma ayoyin da muka karanta jiya suna magana akan yakin da yake faruwa tsakanin annabi sallallahu musamman yakin badar yadda Allah madaukakin sarki ya tsara abubuwan ya tsara abubuwan tare da ba tare da wato kenan an yi alkawari tsakanin mutanen makka da annabi sallallahu alaihi na ranar yakin ba saboda gudun kar abin ya zama bai faru ba sannan Allah ya tsara tsarin ta hanyar amfani da bukatun su mutanen makka a wannan lokacin har Allah ya daidaita wani al'amari wanda ya kasance mai faruwa to Allah madaukakin sarki na ba mu situational report akan abin da ya faru a wannan lokaci din bayan musulmi sun fito su ma mutanen makka sun fito an zo za a abin nan a haɗu a gwabza sai Allah madaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim izrikahumullahu fi manamika qalilan ka tuna ya Muhammad lokacin da Allah madaukakin sarki yake nuna maka su wato kenan su yan kaɗan ne a cikin baccinka ko kuma wato kenan fi manamika a cikin mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ayan tana nuna mace annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kwanta ya mafarki sai Allah nuna masu cewa za a yi yakin amma ga mutane yan kaɗan ne ma da haka kaga da ya tashi abin da ya gani shi zai ba da kissa a mutanensa don haka kaga zuciyarsu ba za ta kare ba saboda shi ya gan su yan kaɗan ne wannan kenan wasu malaman tafsiri suka ce a'a manamika a nan an yi isti'mal majazi ne ai manam mahallin nau yawa Allah ya nuna maka so a gurbin da kake yin bacci bacci a ina yake kama mutum a ido ma'ana Allah ya nuna maka su a ido kuru-kuru kai Muhammadu ga sunan kafiran sai ka gansu kalilan yan kadan walau ra'aka walau arakahum kafiran da Allah madaukakin sarki ya nuna maka su suna da yawa la fashiltum wallahi da kun samu karera yaki da a cikin lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gansu shi da kansa ko da abacin ne mun dauki wannan fasara din ko kuma kurukuru din in mun dauki wannan fasara din ta biyu lokacin da ya gansu ya gansu sun yawa sosai sai aka samu kare zuciya a cikin zuciyarsa sai ya tsorita sahabbansa kuma suna kallon su da kansu suka ga ya tsorita to su ma za tsoro zai shiga cikin zuciyarsu don haka sai ka ga wato kina an samu abin da ke kira alfashal kare yin yaki a tsakaninsu amma da Allah madaukakin sarki yayi dan ya kaddara ya aukar da abin da ya nufin aukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa sai gansu yan kadan don haka akwai karfin gwiwa a jikinsa cewa insha Allah ba abin da za mu iya ba abin da za su iya mana wayannan kam amma Allah ya ce inda ya nuna masa su da yawa da za a samu karayen yaki lafashiltun da kun watse ku barbaje wani ce a ni kan gaskiya wani ce a ni ma wallahi tallahi in wannan yana wani ce a to ni ma na yi nan kaga an samu abin da ake kira fashalu kenan wala tanazatun fil amr kuma da kun yi mummunan jayayya a cikin lamarin wani sa ce wallahi ba za a je wani sa ce wallahi an je wani sa ce a to yanzu in za a jama'a a koma gida a yi shi wani sa ce a da an samu mummunan jayayya wala tanazatun fil amri walakin Allah amma shi Allah madaukakin sarki sallama sai ya kubutar da ku gabarin wannan jayayyar ya kubutar da ku gabarin mummunan fahimta dangane da lamarin shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna masa so yan kadan da haka akwai karfin gwiwa a jikinsa ko kuma dama jinginan ku a jikinsa ne tunda ku ga yana fafarfafar yana jin daɗin ziyawa a abin da ba wani tsoro a jikin zuciyarsa kuma ba za ku samu wannan kariyar ba da haka Allah madaukakin sarki sai ku fitar da ku ko kuma walakin Allah sallama Allah ya kubutar da ku gabarin jayayya domin duk lokacin da aka ce musulmi suna son su gina akan wani al'amari amma kansu bai haɗu ba to za a yi samun matsala za a yi samun matsala an aka samu ta nazo shi ne jayayya wanda ya ce a shi bai yadda ba wanda ya ce a shi ya yadda wanda ya ce a gabar za a yi wanda ya ce a yamma za a yi wanda ya ce a sai dai a kudu wanda ya ce a zanna a nan ba za a je ko ina ba to kaga an samu wato kenan jayayya don haka daya daga cikin abubuwan da yake sa musulmi su ci gaba a cikin lamuransu shine haɗin kansu wannan aya tana nuna mana muhimmancin haɗin kan musulmi cewa al'umman musulmi su zama abu guda daya mu gudu tare wato kinan mu tsira tare amma yawan jayayya a tsakaninmu yawan fada a tsakaninmu rayuwar rashin jituwa a tsakaninmu yawan rashin haƙuri da juna a tsakaninmu yawan ganin kurakuranmu da dai sauransu duk irin waɗannan suna daga cikin asbab da suke daɗa ƙara farraka tsakaninmu to kuma suna kawo rashin wato kinan cin nasara kaga dai sabon annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce musu da da za su yi jayayya tsakaninsu amma Allah maɗaukakin sarki sallama sai ya kubutar da su ga barin wannan jayayyar sai zama duk sun yi ittifaki akan iya lalle a ji a yaƙi innahu lalle shi Allah maɗaukakin sarki alimun wallahi masani ne ya san duk abin da zai faru tun daga farko da abin da ke faruwa yanzu da abin da wato kenan zai faru gobe da haka ya san abin da ke cikin zata su dura abin da ke cikin kirazan mutane ai ma'ana zukatan mutane da wanda yake da kikkiawar niyya da wanda yake da mummunan niyya duk Allah madaukakin sarki ya san su sannan sai Allah ya ci gaba da cewa wa iz yurikuhum wa iz yurikumuhum ko da a ce Allah zai nuna muku su can da annabi sallallahu alaihi wasallam ake magana iz yurikahum kai ke da Muhammadu nan kuma ku mu'minai da kuke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da ku ake ake magana Allah ya ce wa iz yurikumukum da a ce Allah zai nuna muku su ko kuma ka tuna ya Muhammad a lokacin da Allah ya nuna muku su izal taqaitum lokacin da aka haɗu da juna za a gwabza gashi kun zo za a gwabza sai Allah ya nuna muku su kuka gansu fi a ayunukum qalilan a idan ku yau gansu yan kadan kun gane da aka zo za a gwabza bayan annabi sallallahu alaihi da kafin a zo din ya gansu yan kadan ne yanzu su ma mu'mine sai Allah ya nuna masa su wayannan mutane su ma yan kadan ne duk mu'minan da suka zo su sai suka gansu yan kadan Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mas'ud Allah madaukakin sarki da shi yake cewa qultu li muslimin nace ma wani musulmi dan uwana atirahum yabluguna sab'ina ya ce kana ga waɗannan mutane za su yi mutum saba'in kuwa wannan ne kafirin da suka zamu yaƙi da su kana ga za su kai mutum saba'in sai ɗayan ya ce masa eh to arahum la yujawizu na mi'a ina ga dai ba za su wuce ɗari ba dai ko sun wuce saba'in ma dai tsananin su wani su ɗari ne wannan kafin a yaƙi kenan saboda kaga yanzu a yanda abdullahi dan mas'ud yake kallon su wasu mutum saba'in ba amma na gefensa ya ce masa a sun kai saba'in a sun kai ɗari ina ga wannan za su kai ɗari kuma fa su dubu ne adda kwaya hamsin da haka musulmi sai suka gansu yan kaɗan kaga ba za su ji wani shakka a cikin lamarinsu ba ya ce falamma asarna rajulan minhum da muka ce riba da su muka kama su muka kama wani mutum daga cikin su ce kai kam adadukum yace ko kuna ne yace alfa yace wallahi mu dubu ne ku dubu ne amma muka kakkame ku aga to kaga Allah madaukakin sarki ya tsara wannan ya sa courage a cikin zuciyan su musulmi ya kuma wato kenan rauna su wato kenan kafirai ta haka yake ce wayu qallilukum sai ya sanya kuma kuma kuka zama yan kadan fi ayunihi a cikin idaniyansu su kafirai sun taba su dubu su sa abin annabi sallallahu alaihi su ɗari uku ko da goma sha uku lokacin da suka tafo farkon tafowa sai suka gansu yan kaɗan haka abu jahal yake ce a haula la yujawizuna aklata jazurin wannan ai bai su lomar raƙumi ɗaya ba yan kaɗan ne da haka yake cewa yadda za a yi ba ma dogon yaƙi za mu da su ba ku zuhun ku kama su ku ɗaɗɗaure su a igiya kawai mu tafi da su ai ba su wucewa ta kenan akilaci da zurin ba daga da suka zai suka gasu yan kadan su ma suna ganin su wato kenan yan kadan haka Allah madaukakin sarki ya tsara musulmi suna ganin su yan kadan su dubu ne amma ana ganin su wasu fi saba'in ko mutum ɗari ba su kuma sun kai ɗari uku har da goma sha uku kaga ba su ji tsoron su ba su kuma na suka sai suka gansu a matsayin akilata jazurin kamar yadda abu jahil ya fassara su ya ce haula ila ya jazuna akilata jazurin wannan ba su wuce lomar rakumi ba ma'ana 'yan kaɗan ne kenan me yasa Allah maɗaukakin sarki ya tsara wannan tsarin liyaqdallahu dan Allah maɗaukakin sarki ya hukunta amran wani lamari kana bakula wanda zai faru Allah ya san hikiman da ya tsara yanda abin yake faruwa mun gane wannan amma yanda suke ganin kafirai suke ganin su wato kenan akalatu jazurin yan kaɗan ne ba su fi lomar raƙumi ɗaya ba kafin a fara yaƙi ne da aka zo aka fara gwabza yaki kuma sai suka ga musulmin da yawa sosai sai Allah sake canja lamarin sai suka sai suka gansu da yawa a cikin suratul ali imran Allah madaukakin sarki ya ba mu labari yace sai suna ganin su ya raunahum mithlaihim ra'ayal ayn sai suna ganin su a ido sun ninka su sau biyu ba ku dubu bane to so dubu biyu ne kowane mutum biyu za su tare akan mutum daya kaga sai su shigaltar da ku da yawa ta haka Allah maɗaukaki sai yake ce ya rauna hun mislaihim ra'ayal ain suna kallon su ninkin su ko ninkin su a ido haka suke gani ko su ga musulmi sun cike gurin gaba ɗaya ta ko ina musulmi ne da haka sun ninka su to kaga Allah maɗaukaki sarki ya tsara wannan da farko sun rera su daga ba sai suka ga sun cike guda ce wannan wala Allah kuya suka yi a wani guri wannan yaki strategy na yaki ne dabarar yaki ne kuya suka yi muka gan su yan kadan sai yanzu da aka fara sai suka shigo gaba daya to a lokacin kuma sai kare zuciya ta zo kuma an riga an fara yaki da haka shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya ba nasara wato kina a musulmi wa ila Allah turja umur lalle makomar lamura gaba daya wato kenan zuwa ga Allah madaukakin sarki ne komai lamari karshen sa yakan koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ne shi yasa kullum musulmi yana neman ya samu kyakkyawan karshe kyakkyawan karshe a ce duk yanda za a juya dai daga karshe dai a ce tsakaninka da Allah madaukakin sarki ba matsala shikenan baka zalunci kowa baka cuci kowa baka abin nan ba Allah madaukakin sarki baya neman ka da wani laifi wanda za a hukunta ka da shi to shikenan lamara ta kai wato kenan nasara ta kasance ta da kai ya ayyuhal ladzina amanu يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الله مدعوكم سركي الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين Allah madaukakin sarki ce ya allazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani yanzu ki dabe ga wake nan ga duk musulmi duk mutumin da ya ce shi musulmi ne wato kenan da shi ake yawa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khusus sabab sababinta ta sauka akan sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma hukuncin ta ya ja ba zasa kan kowane musulmi Allah madaukakin sarki ce ya allazina amanu ya ku masu imani idza laqitum fi'atan idan kun haɗu da wasu jama'a fi'a ana ana nufin wato kenan jama'a duk lokacin da aman amin nufi shine duk lokacin da rikici ya hada ku yaki za a yi tsakanin musulmi allazina amanu da wa'anda ba musulmi ba sune allazina kafaru duk lokacin idza din na alfujaiya idan kwatsam sai wato kiran ga ku ga kafirai za a gwabza yaki to fasbutu to ku tabbata eh ku tabbata banda kam ku fuskanci reni daga gurin kafirai Allah madaukakin sarki ce fasbutu ai asabat yana nufin ku jajirce ku yi hakuri ku daure kada ku juya baya wato gida a kafirai kada a samu wato kenan rauni ta bangaren ku haka Allah madaukakin sarki ya faɗa to haka shi yasa wani lokaci idan sabai sun je yaki ko da su zama yan kaɗan ne wato kenan sukan yi hakuri har Allah madaukakin sarki ya ba su nasara har Allah ya madaukakin sarki ko rundunar muta da suka yaki muta da aka yi su sun je su suka ga mutane musulmi kafirai sun kai wajen sama da dubu talatin su ko ba su fi dubu uku ba kaga bambancin yayi nisa da yawa an yi gaza na farko to sun janye amma da dabarun yaki ba da karaya ba kalibin walid ya yi musu dabbara musu dabara ta yadda da safe ya ce za a sake karawa na biyu ce maimana su koma mai sara mai sara su koma maimana kuma da zarar rana ta fito kowa ya je ya ware wani guri ya ɗebi ƙasa ya ta watsawa sama ya ta watsawa ƙasa sama ya ta watsa ƙasa sama kafirai suka ga waye gari sai suka ga bangaren musulmi kura ta turnike suka ce kai sabbin dokuna sun zo su an kawo musu wata kenan gudumawa aka zo kuma sai suka ga wanda muka yaƙi da su ta nan jiya ba su ne ba nanan kuma su ma wanda suka tafi sai ga inda suka je yaki da su ta nan ba su ne dan nanan sun koma nan nanan sun koma na gaba sun koma ba an birki ta lamarin sai eh ya tabbata lalle sun samu abin da ake kira almadad dan haka haka aka a yakin kafir suka janye kaga kenan yanzu musulmi sun janye da dabarun yaki su kuma kafirai sun tsorita sun janye idan an zo irin wannan to dama ni menene kashin rayuwarka ba mutuwa bace idan mutum ya gudu ko aina mata kunu idrikumul mautu wala kuntum fi burujin mushayida in an tsallake wani ramin ba za a tsallake wani ba in an tsallake wani wata wata ran dai sai an mutu din ko wala ishta alfan thumma alfaini ba'daha bala budda min yawmi tasiru ila alqabr da za ka rayu shekara dubu a kara maka dubu biyu bayan dubun naka ba dubu uku ba in ya kare ka menene rage sai ka abu saboda haka mutum ya mutu ish azizan au mutu wa anta kariman ko ka rayu a cikin mutunci ko ka mutu a cikin mutunci nan ma amma banda wato kenan karban kaskanci Allah ya ce ya allazina amanu idza laqitum fi'atan ay fi'atan min al-kuffari idan kun hadu da wata jama'a na kafirai za a yi yaki fasbutu to ku tabbata kar ku juya musu baya ai hakuri ai hakuri Allah maɗaukakin sarki ya hukunta abin da zai faɗa dama Allah yake cewa ya yaka sa haka ta ka faru me yasa liyattaki da minkum shuhada dan ya zabo su a cikin ku ya ba su darajar shahada su zama wato kenan sun zama shahidai waskurullah ku rika ambaton Allah maɗaukakin sarki kuma ku yi zikirin Allah maɗaukakin sarki ambaton Allah anan malaman tafsiri suka ce yana ɗaukar sifofi da yawa sifa na farko suka ce ambaton Allah da ake nufi shine wato kenan ku rika yin zikiri amma zikirin a zuciyarku ya zama wato kenan saboda ba a son ɗaukaka sautin zikiri a filin yaƙi in ba irin wanda za ku yi gaba ɗaya ba kamar a ce za ku yi kabbara wato kenan gaba ɗaya saboda ana buƙatar natsuwa a wannan lokacin sadaka gumurzu ne kawai ake sai dai ku rika ambatan Allah madaukakin sarki wato kenan a cikin zukatanku wasu kuma suka ce ambatan Allah da ake nufi waskurullaha ana nufin ambaton Allah da ake nufi ya zama wato kenan ku rika tunowa lamarin Allah cewa gare shi za ku koma ku tuno Allah maɗaukakin sarki ku tuno darajarsa a cikin zuciyanku ku tuno rahamansa da jin kansa yakan ba ku sabati a gurin yaƙi don wato kenan ku samu nasara akan kafirai saboda haka shine ake nufi da waskurullaha uskurullah kudin Allah ku rika ambatan Allah madaukakin sarki wasu kuma suka ce addu'a za ku rika yi a lokacin ku mai da lamarin ku zuwa ga Allah madaukakin sarki kafiran wato kenan ambaton Allah wanda ke mai yawa ku mai da lamarin ku zuwa ga Allah madaukakin sarki a cikin rayuwar ku ta wannan lokacin in kun yi hakan nan la'allakum tuflihun alamanin ku Allah madaukakin sarki zai ba ku wato kenan falaha in kun yi haka za ku samu falaha falaha shi da cin nasara lokacin da ake yaki ku zama kuna tare da Allah madaukakin sarki kaga a hawaji ma yakunu al-insan ma ila ila Allah gurin da kafi tsananin bukatan ka zama kana tare da Allah shine gurin da mutuwa take mutuwa tana ko ina amma akwai abin da ake kira mazannil maut inda aka fi tsammanin mutuwa ga bindigogi an jera ana harbe harbe kaga akwai yiwuwar kowane sakar ɗaya zaka iya mutuwa don da zarar altashi ya za shiga kan mutum shikenan ya abin to a daidai wannan lokacin in ya zama an samu wannan iltikai din tsakanin musulmi da arna to kai kuma maza maza sai ka jona tsakaninka da Allah madaukakin sarki sai zama a jone yake saboda haka in an ci nasara ma shikenan in ma ba a ci nasara ba kana tare da Allah madaukakin sarki wato kenan ka tafi ta haka shi yasa yake cewa la'allakum tuflihuna la'allakum ku samu cin rabo ko ku samu falaha da kwanciyar hankali wato kenan da farin ciki a nan rayuwar duniya da kuma rayuwar da su lahira fatiullah ku ya Allah madaukakin sarki da'a wa rasulahu ku ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a a filin yaki nan ne gurin da ya fi cancanta wato musulmi su yi wa Allah da manzansa da'a domin idan suka saba to a nan ne za a samu matsala wadda take mummuna da haka duk da cewa umarnin yana nufin a filin yaƙi ba a son a saba wa kwamanda saboda shi yana kwamanda kusan kullum yana da labarin da baka da shi baka da shi saboda wannan zai zo kawo masa labari wannan zai zo kawo masa yamla wannan zai zo kawo masa shi kuma nasa tadabburi ne kawai ya tsara abin in ka ja ka cije ka ce mu ba za mu yarda da kaza ba sai kaza kai tawaye to wai su za su bi ka da zarar sun bi ka ka karya guyar wato kenan saura za a iya samun matsala don haka sai a yi haƙuri a yi wa kwamanda da'a to ayan ta sauka a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam shine kwamanda yan tafi yaƙi don haka hukuncinta yana kan musulmi a lokacin Allah ya ba su wannan umarni ya ba su wannan haƙuri idan annabi sallallahu alaihi wasallam baya duniya ko kuma ya aika sariya yace ni ba zan je ni ba amma ku je ku ga amir ɗinku to yanzu amir ɗin nan yana matsayin wakilin annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin yakin da haka wajibi a bishi a cikin duk abin da ba saban Allah ba duk abin da ya saba wa ra'ayinka ko da kana ganin ra'ayinka shine fita to ai hakuri a bi ra'ayin komanda saboda wato kenan ya zama ba samu kariyar arziki yaki ba ba samu bambancin ra'ayi ba ba samu rarrabuwar kai ba ba samu matsala ba har Allah madaukakin sarki ya fitar da ku wannan kenan idan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya zama kalifansa shine har ya zuwa duniya ta nade idan inda musulmi suke shi yasa shugabanci yake da muhimmanci sau da yawa zaka ga kana da ra'ayi sabanin na shugaba amma ban tsarewa a karkashin shugabanci din to fasadin da yake kawowa ko da kana ga kana keke da gaskiya wato kenan yafi gyaran da kai kake ganin zaka yi barnar da zai kawo kai kan fasilali akan ka ne kake ganin wannan matsalar amma baka duba al'umma birin mutiha ba saboda haka sai ai hakuri wato kenan shine zai kawo abin Allah yace wa diullaha wa diur rasula ko wa diullaha wa rasulahu ko ya Allah da'a ko ya manzansa sallallahu alaihi wasallam da'a sannan wanda hukunci bai tsaya a filin yaki ba lokacin da ba a yaƙi ma umarnin Allah maɗaukakin sarki shine abi abin bi a umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam shine wato kenan abin bi wala tanaza'u Allah maɗaukakin sarki ce kada ku kuskura ku yi jayayya a filin yaƙi kada ku kuskura ku yi jayayya a filin yaƙi in aka samu jayayya za a samu matsala ku yi haƙuri ku bi umarnin da komanda ya ce a tafi a haka har ya zuwa lokacin da za a kai bakin gaci wannan duk abin da Allah ke darraba sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam akan sa kenan kuma sun yi kokari sun kiyaye wannan da haka suka ci nasara a gurin yakokin su duniya ta zama wato kenan ta shaide su akan wannan har duniya ta dade kuma ana ambata su ana kira su ana musu wato kenan addu'a wato kenan ta alkhairi haka ya kamata musulmi yayi ko dukan dukan mu wala tanazahu fatafshalu kada ku yi jayayya sai ku zama kun rabu wannan kuma hukuncinsa bai tsaya a filin yaƙi ba a cikin dukkan lamuranmu na rayuwa yanzu ko mitin kuke na gida iyaka gidanku in ya zama kanku ba haɗa ba ne wani ya ce kaza ne wani ya ce kaza ne wani ya ce to kun dinga samun matsala kenan a gida ko mutum kuke na masallaci iyaka masallacin a cikin masallaci ba a samu mutane ba a samu tsayuwar ra'ayi a kansa ba za a iya samu matsaloli saboda wannan yace kaza ne wannan yace kaza ne ana amirun wa anta amirun man yasuqul himar ni sarki ne kai sarki ne wa zai ja jakin ka gani ina ce nan za a yi ne kai ka ce za a yi babu yadda za a yi abin nan to a cikin dukkan lamura na rayuwar mu Allah madaukakin sarki ya hana wato kenan yawan musu a juna wala tanaza'u fatashalu in kun yi haka za ku samu rabuwan kai za ku samu rabuwan kai wato kenan fashal shine ya tukin ku wafe wanne kowa ya gabansa kowa ya gabansa ɗaya daga cikin abubuwan da yake kama matsaloli a cikin al'ummar musamman Najeriya na tana buƙatar dogon tunani akan wajen ƴaƴayenta saboda kowa sarki ne kowa abin da ya ga dama yake so yayi babu continuity a cikin lamarin gwamnati babu abin da duk wanda ya zo ya hau mulki na bayan nan duk bata shi zai kawai sake wani sabo daban duk lokacin da tafi wani ma in ya zo haka zai yi kuma babu gwani ba ma haƙuri akan wato kenan kiyaye al'amura da haka abubuwan ba za su taɓa ginuwa ba wani mawaki na ji da yake sukan bakar fata daga cikin maganganun da yake fara yake cewa jikokinmu ma yanzu mun tsara musu yadda za su rayu yace mutanen afirka bakake sai dai sai haƙuri sun yi tsammanin su ta tuddowa ya'ya su ta tuddowa ya'ya shi su cika guri da yawa shine abin sai sun gama ta tuddowa ya'ya nasu mu kawo yan tsirari su zo su gama mana da su saboda mai ba su da haɗin kai ba su da tsari ba biyayya a cikin lamari kowa zai iya buɗan baki zagi shugaban ƙasa kowa zai iya zagi gwamna kowa zai iya buɗan baki ya zagi malamai kowa zai iya buɗan baki ya zagi kowa kowa kawai shine daidai abin da yake abin to in haka nan ya faru kaga dole za a samu fashalu babin da zai tafi daidai wato kinan kowa malami ne kowa basarake ne kowa mai oda ne kowa mai doka ne da zai sauransu to Allah madaukakin sarki ya darraba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kada su yi haka don haka suna hakuri abin da zai yawa kyakkyawa misali akan wannan lokacin da sayyidina abubakar yake kalifanci ya sa khalid bin walid shi ne kwamandan yaki a duk inda aka je sayyidina umar kullum yana cewa a sayyidina abubakar ka sauke shi ka sauke shi a kwamanda ina jiyo al'umma musulmi tsoro ya ce gashi duk inda je ana cin nasara ya ce ai abin da nake tsoron kenan yanzu musulmi za su canfa shi sai imanin su ya koma ya ta'allaka da khalid sun mance da ubangijin khalid da yake bamu nasara a canja shi abubakar ce abadan canja shi ba ai yana da kokari yana da fahimta ya iya dabarun yaki haka suka tafi sayyidina abubakar bai canja shi ba sayyidina umar kuma yayi hakuri a hakan aka ta tafiya sayyidina abubakar yana barin duniya waye komanda waye khalifa sayyidina umar take rubuta wasiƙa ce a sauke shi ana cikin yaƙi wasiƙa ta zo ta an sauke ka da kwamandanci yanzu abu ubaida ne amir bin jarra saboda haka da ya ga wasiƙa sai ya sanya ta aljifinsa sai ya shuru aka ci gaba da yaƙi sai da aka gama yaƙi sai ya zo ya kawo takarda sai ce to gashi yanzu kai ne kwamanda kuma ni na fara fara maka mubaya sai ce kuma mu tafi duk inda za mu tafi yanzu ya zama fulo memba to kaga yanzu inda ya yi tunanin shi abubuwan da ya yi yanzu ni da na ci guri kaza da yaki na ci nasara kaza na ci nasara kaza za a ci azar kaza kaza kaza kaza shikenan kawai sai ce zai nan automatically zai ebi mutane yanzu sun zama tawaye against amir al-mu'minina tamam da yake suna la'akari da wayannan ayoyi na alqur'ani da haka sai yayi biyayya aka ci gaba da yaki kuma har karshen rayuwarsa ba a samu tawaye dangane da shi ba kuma sayyidina umar ya kura ba su can ba kinka nayi ba amma ina je wa al'umma musulmi ne kar wata rana ya zama kai ma ana can faka ana tsammanin cewa nasara a wata kina a hannunka take ba a hannun Allah madaukakin sarki ba ta haka Allah madaukakin sarki ce kar ku kar ku yi jayayya wa tafshalu sai ku zama kanku ya rarrabu wa tashaba rihukum sai iskar ku ta sace sai iskar ku ta sace yanzu tayar motar da ka cika ka cika ka cika duk inda zaka je ba matsala ko da iskar ta sace fa kaga matsala kenan kai ma kanka lokacin da kake da azama da komai da komai idan azamar aka zare ta a jikinka sai ka zame ka yi lakwas da haka ba za ka iya abin da abin nan ba idan kuna jayayya kuna musu a junanku akan lamari ko na gida ko na masallaci ko na anguwa ko na gari ko na jiha ko na menene ko na yaki ko na me sai zama ba a samu haduwan kai ba to iskar ku za ta sace don kowa zai ga ba zai ba zai iya yin abin da ya kamata a ce yayi ba ko ko ba zai yin ba ko da zai iya yi Allah mu da kun take ce ta sabari hukum iskar ku za ta sace za ta tafi wasu malamai suka ce iskar nan da ake nufi fa asalin iskar ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa nusurtu bibe bisaba Allah ya taimaka min da iskar saba sannan yace an halaka adawa bime bidubur wata iska da ake kiranta dubur ita ta zo aka halaka adawa da ita saboda haka duk lokacin da Allah madaukakin sarki zai taimaka wa musulmi a gurin yaki akwai iska ta musamman da yake kado musu wato kenan ta haka lokacin da aka yi yakin abin nan farkon shigo musulunci nan gabashin nan nan din nan lokacin wannan ina jin alkanami in sun je sun yaƙe ka ce nasimu saba in ji ta rab'an bi kukawa wa shahadta ma fi rad'i min mutaraddimi kaga nasar da suka dame ya allaka ta nasimu saba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ante nusirtu bis saba an taimake ni da iskar da ake cewa to kenan abin da haka mai shirin yake cewa tasiru riyahun nasri shahran amamahu wa adahu ma baina kawfin wa zillati iskar taimako takan wuce gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan taimakon da Allah yake din Allah ce iskar sai ta sace me ya kawo haka jayayya tsakaninku rashin haɗin kai a junanku kowa ya zama sarki kowa ya zama mai komanda kowa ya zama malami kowa ya zama mufti kowa ya zama kawai shi amna dinsa kawai ake cewa menene zaman karofi ko yawa kar ku zaman karofin jihar sawa zaman karofi da wanda ya sa gaba sanan wanda ya sa gaba su can wanda ya sa gaba ba ruwan kowa da kowa to in dai haka za a yi to ba za ku tabbacin nasara a rayuwa ba to amma kuma ya za a yi lokacin da ake wani abubuwa dole za ga wasu abubuwa ba haka kai ya kamata su tafi ba ba haka ya kamata a yi ba in an yi haka kana ga ba za a ci nasara ba in an haka ba za a dace ba shi ma wannan ya cika taurin ga ai mu ne muke masa kaza kaza mu ne kaza do za ku ga irin wa'annan in an ga irin wannan ta faru ya za a yi Allah ya ce wasbiru wai hakuri ko Allah ya ce wasbiru wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru Allah ya ce ku yi hakuri ku yi hakuri domin taimako ai daga gurin Allah take take daga gurin Allah yake inna Allah tabbas lalle Allah maɗaukakin sarki ma'asabiri ne yana tare da masu haƙuri hausawa suka ce wai duk abin da ruwan sanyi bai dafa ba na zafin ma bai dafa ba ta haka ku yi haƙuri ku bi abin a hankali a hankali a hankali har a je wato kenan zuwa ga cin nasara to mu ji Allah ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أري ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم الله مرحبا كنت ولا تكونوا كالذين خرجوا kada ku zama kaman wa'annan da suka fito min diyarihim da gidajensu bataran wato da kafafa da girman kai da jeje da kai da nuna isa da kafafa kar ku zama kamar su nan har yanzu Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin abin da ya faru a yakin Badar ne ku din ku zama masu nutsuwa ku zama abin da ake kira humble kenan ko ku zama masu nutsuwa amma kar ku zama mutum mutane masu kafafa masu nuna isa masu alfahari da fariya da kar ku zama hakan nan kaga yadda ake tadribin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aya directly a su take a kansu ta sauka kuma su take addressing kuma su ne ake koya musu kar ku zama kaman abinan kaman wanda suka fita daga gidajensu a cikin wannan yanayi su wane ne wa'annan mutanen makka a lokacin da mutanen makka suka fito sun fito da jin cewa za su je su ta da madina za su yi maganin annabi sallallahu alaihi wasallam sun fito abin mun fara mun karanta a baya inda abu jahil yake cewa da aka ce masa ayar masu riga sun tsira da aka kuma ya ce wallahi ba za mu koma ba sai mun je mu badar an mata sun mana waka an kada mana goge da ma'azif ko me sunansa da gurmi da mai kayan kiɗa-kiɗan nan dai sai an kaɗa mana su mu shagiya yan mata su yi rawa sannan laraba ba za su je tsoron mu ba saboda haka a gafafa su kai so a wani ruwa aka ce sun zo wani guri akwai wannan wannan suraka ko suraka bin malik a cikin kabilan banu bakar sai ya aiko masa da ba su raka bane na manta sunan bayan Allah nan sai ya aiko masa da ɗansa da wasiƙa da kyauta da kuɗi da kayan abin nan me yawa yace masa gashi na kawo maka a Abu Jahil kenan sannan yace in kana son taimako zan taimaka maka da jama'a daga cikin mu in ko ba ma haka kin so zan zo ni da kaina da waɗansu sojoji mu haɗu mu je a yaƙi Muhammadin nan sai Abu Jahal yace sai Abu Jahal buɗe bakinsa sai ce idan yakin nan da za mu je badar in dai abinda muhammadu yake riyawa gaskiya ne da allah za mu yakin tun da ya ce shi allah ne aiko shi ko to da allah za mu yakin da haka ba amfanin ku zo ku don ba za mu ci nasara ba in kuwa abin da ya fada ƙarya ne to da shi za mu yakin to mu mutanen makka mun fi karfin sai mun nemi taimako akan muhammadu ne kam da mutanensa su ɗin kuma ba su isa komai ba da haka da wannan kafafar da wannan jiji da kan haka suka tako to Allah madaukaki zai kice to ko musulmi za ku fita yakin ko to ku kar ku fita wala takunu kal ladina kharaju min diyarihim bataran kar ku zama kamar wanda suka fito daga cikin gidajen su da nuna kafafa da nuna isa da wato kenan jiji da kai wariya'an da kuma riya don sun ce za mu je mu badar mu sha giya mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza mu gama da Muhammadu duniya ta gamu fala ta zalu al-arabu tahabuna larabawa kabilun laraba duniya nan ba za su gushe ba kun suna tsoron mu san cewa quraishi ne fa mu dan haka kaga kina akwai riya a cikin san ri'a ri'a nasi suna yin haka dan riya wai su duna an sabilillahi sannan sun fito dan kange hanyar Allah madaukakin sarki to ma'ana shine ko kar ku fito dan kange hanyar Allah madaukakin sarki kenan kaga abin da ake nufi ko ku yi dan daukaka addinin Allah ku yi dan daukaka hanyar Allah madaukakin sarki wannan kidabin da ake kutsawa a kunnan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu tabbas lalle Allah madaukakin sarki muhidun me kewayewa ne bima ya amalu da abin da su kafirai suke aikatawa ma'anan wannan shine duk abin da kafirai suke aikatawa Allah ya san shi daga farkon sa har karshen sa a tafin hannun Allah madaukakin sarki don haka babu sabon abu don haka ya kamata ku san wannan shi ma ku sa shi a cikin zuciyanku tun duk abin da kafirai suke da sanin Allah ko hausawa suka ce ba abin da yake komai ya faru da sanin Allah ko to haka ne saboda su sun yarda da haka sabai sun yarda cewa Allah ya san duk abin da kafirai suke da makircinsu da tsarinsu don haka su kuma sun dogara ga Allah maɗaukakin sarki shine zai taimaka musu a cikin wata kenan rayuwarsu ta ka kusan da wannan wannan ba training ne kuma kai kamata mu ba mu zama ko yawa fa tashabbahu illan takunu mislahum Allah maɗaukakin sarki ce wa iz zayyana lahum shaytanu a amalahum ka tuna lokacin da shaidan yake kawata musu ayyukansu wani irin aiki yake kawata musu da suka fito din shaidan din sai ya fito shi ma a cikin suran surakatu bin malik da kuma wato kenan jama'ansa na shaidanu aljanu da shaidanu su suka fito a cikin siffar mutane su kuma suka fito wato kenan a siffar wata kabila daban musamman banu bakar saboda akwai matsala tsakanin banu bakar da kureshawa a wannan lokacin kureshawa sun kashe mutum ɗaya a cikin wata kenan banu bakar duk da cewa hulafa'un su ne mutanen su ne kun ga ko lokacin da aka yi sulhu tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka banu bakar su suka goyi bayan qurayshawa su kuma ko za'a suka goyi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to sai suka fito shaidanu da kaya da siffofi irin na kabilan banu bakar shi kuma shaidan sai ya fito a siffan wani arne daban babban arne sai ya jawo su sai suka zo cikin kafirai suka kara yawansu sai ya ce musu a wani lokacin kar ku ji tsoro la galiba da kuma liyoma inni jarun lakum ko yawwa kaga kenan yace ma dama zan taimaka muku amma ma dama kuna kan la, la, la, la galiba lakum liyoma ma dumtum ala dinin aba'ikum ma tsawon kuna kan addinin iyayenku na gargajiyar nan wallahi ba wanda zai ci nasara akan ku to yanzu kaga ya nuna musu cewa addinin iyaye daga kanu din nan shine abu mai kyau ko kuma a dalilin su za su ci nasara to yanzu ya kawata musu wannan shine Allah ya ce wa izzayyana lakum lahum shaytan ko lokacin da Allah lokacin da shaytan ya kawata musu amalahum ayyukan su wa qala sai yace musu la galiba lakum al-yawma yau kan wallahi ba wanda sai ci nasara akan ku in dai kuna nan akan addini iyayenku minan nasu inda a cikin mutane ne ba wanda isa wani jarun lakum kuma kun ga gani nima mai karfafawa ne a gare ku duk wayannan rundunar na tafa muku da su duk shaidanu ne suka shigo cikin siffar mutane da kaya irin na mutane da kayan fada da sulke da kwalkwali da komai suka fito ko an gan su gasar jama'a da yawa kuma wallahi da aljanu ne duk shaidanu ne so da aka yake ce musu ba matsala mu je kawai za a ci nasara dama su ma sun fito su mutum dubu da yawa shi ma ya fito da wani sun kai dubun ko kuma sama da hakan nan kuma balo balo su suna kallon su a lokacin da sifar mutane yace ni darul lakum amma me zai faru falan ma tara'atul fi'atani lokacin da jama'a guda biyun nan kowa ya ga kowa tara'a ko musulmi sun gansu su ma kafiran sun ga musulmi kowa ya ga kowa na kasa sai ya juya ala a kibaihi a kan digadigensa sai ya juya a guje ya juya a guje shi shaidan ɗin kenan an ce lokacin suna rike da hannun wani mutum mutanen makka yana rike da shi suna tattara yau za a yi kaza kaza kaza kawai sai aka ga shaidan ya haka ya zare hannunsa a jikin wani mutum ya juya a guje na kasa ala a kibaihi sai ya juya a guje ya tsere a'a sai suka ce ya kai suraka don ya fito a cikin siffar suraka bin malik ya suraka ba ka ce inni jarun lakum ba ba ka ce kaza ba ya zaka gudu sai ya ce musu a'a ina ai inni bari minkum ni ba ni ba ku abin da kuke yin nan ba ni ba shi yanzu kaga ya tafi da su tun daga gida koro su ya koro su ya koro su har sun zo bakin matsala da musulmi sun zo dole sai an yaki nan kuma ya gudu ya bar su dama Allah barbi sarki ce kamar sai shaytan iz qala lil insan nakfur falamma kafara qala inni bari'un minka haka yau barsis al abid ya dinga lallaban sa ya dinga lallaban sa ya dinga lallaban sa har sai da ya zama ya kafirta a matsayin sa na babban malami mai bautar Allah madaukakin sarki ya yaudare shi ta hanyar mace har sai da ya zama ya kai shi zuwa ga shirka daga karamin sabo zuwa ga babban sabo har ya kai shi zuwa ga shirka da ya ga yayi shirka sai ya ce masa inni bari minka inni akhafu Allah rabbul alamin ba ni ba kai ni ma ina jin tsoron Allah madaukakin sarki ubangiji sallallahu to hakan nan yayi wa mutanen makka ya jawo su ya jawo su sai da suka zo har an shaya daga tara'atul jam'ani wannan sun ga wa'annan wannan sun ga wa'annan kaga dole in ma kun gudu yanzu karen yaki ne in kun tsaya za a yi kuma ba ku san abin da zai faru ba to a lokacin da shedan fa sai ya zare jikinsa sai ya gudu sai su ce ya kuma za ka bana haka sai ce a'a a'a ba ruwa na inni bari minku ba ni ba ku na bar anta da ku inni arama la tarawna wallahi na ga abin da ba ku gani ba na ga abin da ba ku gani ba ku ne jahilai ba ku gani abin da ya gani shine mala'ika jibrilu ya ɗebo rundunar mala'iku su ma sun kai dubu ta hannun damar musulmi mika'ila ya ɗebo mala'iku sun kai dubu su ma ta hannun hagu na abin nan sannan wa'yansu mala'ikun kuma sun ɗebo sun zo sun shiga cikin musulmi kuma shi ya gansu kuma dama ya san su ya tabbatar ba za a yi abin nan ba kaga kenan yakin badar ba karamin abin nan bane aljanu sun zo su tare da shaidan mala'iku sun zo su tare da jibrilu da mika'ilu sannan su musulmi ga su dan kafirai ga su su ba wanda yake kallon zuwa wannan ba sa kallon wannan wannan ba sa kallon wannan amma su wayancan sun sa abin su kuma abin nan dama kafiran aljanun da shaidan din sun ga sun san gaskiya dan haka shaidan yana guduwa za su tsaya ba za su tsaya ba yanzu ya kawo su gaba to yan kwana musulmi haka shaidan yake a dukkan lamarin duk abu in aka ce wannan abin ba na Allah bane na shaidan ne wallahi haka zai maka loba loba tafo tafo tafo ba shigo shigo ba zulfi sha ya gama loba ka sai ya zare jikinsa mun sha karanta ko ranar lahira sai ya kai mutane har jikin wuta sai ya ce musu me eh inna Allah wa alaikum wa alhaqi wa atukum fa aklaftukum alkawarin da Allah muku na gaskiya ne na shiga aljanna duk kuma nace muku ba matsala amma ni na saba alkawari na saba alkawari amma kana li alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtu li ba an da wani karfi ba wanda na jawo shi na muku da'awa ne na ce muku ku zo ba matsala ku zo ku zo ku zo ku zo aikin shedan dama aikin jin daɗi ne da sauransu ko kuma kuka ansa amma annabawa sun kira ku malamai sun kira ku masu wa'azi sun kira ku me yasa ba ku ansa musu ba kuka ansa nawa don haka daga kar ku sake zargi na walau mu afusa ku zargi kawo kanku kar wannan sake cewa shaidan ne batar da shi in kara ji saboda haka haka za zanna a cikin wuta yanzu bai san su ce shaidan ne batar da su ba saboda haka duk abu in aka ce na shaidan ne wala mutum yanzu dogon nazari a kansa mun ga shi ya kawo su zai ce musu inni alamara tarawna wallahi mala'iku ya gani jibril ya gani da sun shigo ciki da mala'iku za su ya gama da su za su gama da su duk da harshe daddin za a gama da su ko kuma duk da Allah ya masa alkawari zai abin sai a raunana shi raunana da zai zauna a ban kasar amma ba zai sake tasiri a wani ba duk ya san wannan implication din da haka shi yasa sai ya tsere kawai inda akafullah balo wala ce musu ni shaydan da kuke gani na wallahi ina jin tsoron Allah ina jin tsoron Allah madaukakin sarki wallahu shadidul iqabi tabbas Allah madaukakin sarki yana da tsananin azaba in yace zai azatar azaba sa wato kenan tana da tsani babu wanda zai iya yin hakuri ya daure wato kenan azabar Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce izai qulul munafiquna to ka tuna kuma lokacin da munafikai su kuma wallazina fi qulubihim maradun da wa'anda akwai cuta a cikin zuciyansu su kuma suke cewa garra haula idinuhum wayannan tabbas addini sai ya rude su sun tafo daga madina za su zo su haɗu da wa'yan ko to hakika addinin su ya rude su wai suna ganin kamar addinin gaskiya ne ko ko ku dari uku da goma sha uku ce za ku tunkari kurashawa suka ce wata kenan wannan mutanen addinin su ya rude su suna ga su masu imani ne to wallahi imanin nasu ya rude su su musulmai ne to musuluncin su ya rude su ya rude su amma waye suka faɗi wannan munafukan madina idza qulul munafiquna munafukan madina wallazi na fi qulubihim maradun da wa'anda akwai rauni da cuta a cikin zuciyarsu anan malamai suka ce wa'annan mutanen daban-daban ne ko kuwa almunafiquna da kuma allazi na fi qulubihim maradun wasu malamai suka ce daban-daban ne munafukai dai mun riga mun san su go su da wanda suka bayyana musulunci suka boye kafirci a cikin zuciyarsu wani lokaci sun fi kama da zindikai ba su musulunta ba tsakaninsu da Allah amma kuma a fili sun bayyana saboda neman wata kariya ta musamman saboda yanzu baka yi ba shi kenan yan mutane suke ta wani at Rome do as Romans wani at German do as Germans ko in kana kasan Roma kai maka zama barwa ne kawai duk abin da ake ka Roman ce in kana kasan Jamusawa ka Jamusance kawai duk kafircin da ake kai maka yi ko wa ma'ana illa min guzayyati in ga wad gawaitu wa in tarshir guzayyatu arshidi idan kabilan gawazayya ta ta ta ta ta, ta halaka ni ma na dan halaka tare da su sun sun kama hanya ta kirki ni ma na dan abin amma duk abin da gawazayya take ni ma haka zan yi to irin wayannan su ne ake kiran su da kinan munafikai walladina fi qulubihim mardun kuma su ne sabbin musuluntan da sun yi imani amma wasu abubuwan bai fita a cikin zuciyarsu suna dan shakka haka wasu malamai suka ce wanda suna dan shakkan wa'in abubuwa wasu malamai suka ce a'a babu fa bambanci tsakanin almunafiquna wallazina fi qulubihim marad aka ce to ya za ku bambance mana wannan suka ce ku duba farkon suratul baqara Allah wanda kuke ke ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina sai ce me allazina yu'minuna bil ghaibi kaga kenan almuttaqun sune allazina yu'minuna bil ghaibi ai ai ba ta sifa ce daban ba hudan lil muttaqin ko su masu taka wannan dai su ne allazina yu'minuna bil ghaibi dan haka da wannan da da da muttaqun da allazina yu'minuna bil ghaibi to duka ɗaya ne dan haka anan ma da almunafiquna da allazina fi qulubihim maradun duka abu ɗaya ne kenan dai munafikan ne su ne wato kenan zuciyarsu take da rauni kenan musulmin da ya shiga cikin musulunci amma zuciyarsa tana da rauni ba shi ake nufi ba yanzu munafukai ne zunzurutu ake nufi to munafukan madina suna suke cewa annabi sallallahu alaihi ya ɗebo ruwan dafa kansa hakika ya ɗebo ruwan dafa kansa wannan addinin su ya rude su to sai Allah madaukakin sarki ce ba haka lamarin yake ba so ake kawai mutane su mika waya zuwa ga Allah madaukakin sarki shi Allah shi zai dauke da wagiyar sauran lamarin su kuma ya tawakkala ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah madaukakin sarki fa inna Allah azizun tabbas Allah madaukakin sarki buwaye ne kaga kira an yi maganar tawakkali ko mu dogara ga Allah madaukakin sarki mu iya abin da zamu iya yi sai mu baro Allah madaukakin sarki wato kenan sauran domin shi Allah buwaye ne buwaye shine wanda yake duk ta inda aka fito ya riga ya san hanyar da aka fito din yau kuma zai iya rikitawa da zaka duba kokarin da mutanen maka suka yi kokarin da mutanen maka suka yi da dabarun da suka yi da sauran kafirin da suke abin amma Allah madaukakin sarki da yake buwaye ne suna ji suna gani duk abin da suka tuka sai ya ware duk abin da suka tuka sai ya ware har sai da ta kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin makka bilal ya hau dakin ka bai kai kwalla kiran sallah suna ji suna gani bayan da suka ya wani ya ce wallahi tallahi wane da wane sun ji dadin su da suka mutu ba su ga wannan bakin ciki ba bakin ciki abdun habashiyun bakin bawa mutumin habasha ya hau kan dakin ka ba kuma ya kwalla kiran sallah ba ma ihu yayi ba ya kwalla mana kira sallah wannan takeici abin nan ko kai ya zaka ce ɗaya daga cikin ce a ni yanzu ina tsoron abin da zan faɗa suka ta gulman annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin zai ce ina tsoron abin da zan faɗa domin ni ina tsoron in nayi magana tsakuwa ma za ta je ta gaya Muhammadu a cikin lakin ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kewaye ta wani gudu sai ya ce a ya mutanen kenan da kuke tattauna ne a mu ce ko sai ce a kai fa kace kaza kaza kai ma kace kaza kaza kai ma kace a to ba na ga muku ba ni yasa ban ce komai ba wallahi da sai dai fara musu abin da suka faɗa yace kun ga na ga muku wallahi tallahi a to yanzu har yanzu kuna shakka a cikin imani kuma gaba ɗaya sai jikin su ya sanyi saboda haka sai suka musulunta to kaga duk abin da suka kulla nan da yake Allah al-azizu ne shine buwayi buwayi kan wanda fi karfin kowa ko to sai da ya warware komai da komai har sai da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara hakimin kuma gwani ne a wajen tsara al'amarin a wajen ka duba yadda aka harka yakin badar din nan wannan su ga wannan yan kadan wannan su ga wannan yan kadan kaga an yi encouraging kowa amma da aka zo aka fara sai wanda suka ga wannan din sun cike gurin gaba daya kaga tsoro sannan shi kansa guduwar shaidan din da ya gudu ya salibe hannunsa a cikin hannun da yake rike da shi ya tsere ai kaga shi ma nau'in da kare kare zuciya ne gandun mutanen za su juya to Allah madaukakin sarki shi ya tsara wannan wato kenan a cikin gwanintansa ba ku kuka tsara ba to ne mala
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد to Allah madaukakin sarki zaba Qur'ani haka ne ya dan taba mana nan sai dan taba mana nan ya dan taba nan sai dan taba nan kuma ajiye maganar yakin badar mun koma kuma wato kenan kan kafirai na duniya baki dayan su ba lalle na badar ba walau tara da Allah zai sa ka gani ya Muhammad Allah na barki zai yana magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah zai sa ka ga idza tawfal ladina kafarul malaikatu lokacin da mala'iku suke karban ran wato kenan kafirai da Allah zai sa ka ga yadda ake karban ran a wannan lokacin da ka sha mamaki shine wato kenan jawabul kasami la ta'ajjabta da ka sa wato kina abin al'ajabi lokacin da Allah yake aikowa mala'iku su zo su karba su zo su karbi ran mutane duk da cewa wata aya Allah ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi yake karɓar rai lokacin da ranta ya kusa wata aya yake cewa kul ya tawaffa kul ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum mala'ika mutuwan da aka wakilta muku shine yake karba kaga kenan wannan aya ta nuna mala'ika mutuwa shi yake karba wannan aya ta nuna cewa mala'iku ne suke karba wata aya ta nuna Allah madaukakin sarki da kansa yake karba stages ne kowane da irin nasa wa'annan dai ba su gudanar da abin da Allah madaukakin sarki bai yi ba Allah madaukakin sarki in ya nufi a karbi ran wane zai ce mala'ikan mutuwa je karbo shi waye karba kenan yawwa ka gani kwamishinan yan sanda ce ku je ku yan sanda ku je ku kamo mun wane waye kama shi kwamishina amma kuma da zai yi ba kwamishina ba yan sanda tura ba sai kirawo DCO ko DPO ya ce kai ka je ka sa yaran ka su je su kamo mun wannan yau shi kuma wannan sai ya tura yaran su kuma yaran sai su je su kamo haka ne Allah madaukakin sarki zai bada kwaman a mala'ikan mutuwa a da koran wane mala'ikan mutuwa kuma ya ɗabi mutanensa su ma mala'iku su su je su karɓo wato kenan ran wanda suke ana kiransa al'awan masu taimakawa mala'ikan mutuwa da haka shine Allah ya ce walau tara izya tawaffal mala'iku ladina kafarul mala'ikatu lokacin da mala'iku suke karɓar ran kafirai idan sun zo karɓar ran yadribuna wujuhahum suna dukan fuskokinsu ana makansu ana dukansu ta fuska fuska tana rugujewa ana daɗa gyara ta ana maka da abin da suka yi sun gada wasu da kada fukafukinsu ko kuma da kulake ko da guduma irin ta wuta da sauransu kaga wato kina abin da ba abin ba abin daɗi ba suna dukan fuskokinsu wa adibarahu da kuma wato kenan bayan su adibarahu wasu malayi suka ce astahi duwan duwawansu suke duka wasu kuma suka ce zuhuruhum gadan bayan nasu ne ake daukar abun abin da kula ke ana muka musu a gadan bayan yana lankwashewa yana kare yana karerewa fuskar ana dukar da da Allah zai sa ka ga wannan lara'aita amran fazi'an da ka ga abun wato kenan na asalin tashin hankali kafirci bai yi ba kuma a lokacin da suke musu wannan dukan suna ce musu zuku azabal hari ku ɗanɗana azaba ta gobara ma'ana kenan bayan an ɗauki ran za a za su a cikin wuta za su kone a cikin wuta yadda gobara take kama abu take ci babbabbabbabbabbabbin nan na irin ci mai tashin hankali to a cikin wannan ne za a tsunduma su kaga ko irin wutar mu ta duniyan nan gobarar duniya kaga ba abu ne wanda yake mai sauki ba amma me yasa za a yi musu wannan azaba me yasa za su fuskanci wannan matsala Allah ya ce zalika bi maqaddamat aydikum za a ce musu ko kafirai saboda abin da kuka aikata shi sa ake muku wannan kenan abin da suka aikata na kafirci kenan abin da suka aikata na kin bin gaskiya abin da suka aikata na kin bin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da suka aikata na rashin gaskiya wato kenan da kuma shirka duk wannan abubuwan su suka ja musu wannan da Allah ya sa sun imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya sa sun bi gaskiya sun bi alqur'ani wato kida da haka da ba ba Allah ba tabbas lalle Allah madaukakin sarki laisa bi zallami lil abidi wallahi bai kasance mai zaluntar bawa ba bayi bane Allah baya zaluntar kowa don haka duk abin da mutum ya aikata wato kenan shi zai gani duk abin da mutum ya aikata shi zai gani Allah ba da wuce ke ba zalunta kowa to ana ce mana lokaci yayi naktafi bi hadal qadar wa tawakkal ala Allah za mu dakata anan abin da muka faɗa daidai Allah ba da wuce sarki ya ba mu ladan sa Allah ba mu ikon aikatawa abin da muka kuskure Allah ba da wuce sarki